أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأحياء صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon sake saduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masjidu al'ansar a yau ranar litinin 16 ga watan jima'ad al'akira shekara ta 441 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan fabrairu shekara ta 2020 miladiya a wannan jinsar tamu ta tara a cikin littafin nuniyatu alkaftani a satin da ya wuce mun tsaya a baiti na saba'in da biyu yau cikin ikon allah da yarda shi zan mu tashi a baiti na saba'in da uku يقول القحطاني يا أيها السني هز بوصيتي وحصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقظاني كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نكس ولا رجحان واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني الأول المبدي بغير بداية والآخر المبدي وليس بفاني وكلامه صفة له وجلالة منه بلا أمد ولا هدسان ركن الديانة أن تصدق بالقدر لا خير في بيت بلا أركان الله قد علم السعادة والشقاء وهما ومنزلتاهما ضدان لا يملك العبد الضعيف لنفسه رشدا ولا يقدر على هزلان سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والهرمان نفدت مشيئته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان والكل بأم الكتاب مسطر من غير إقبال ولا نقصان نعم يا أيها السني خذ بوصيتي يا أيها السني خذ بوصيتي وخصص بذلك جملة الإخوان واخصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقظاني واسمع بفهم حاضر يقظاني كن في أمورك كلها متوسطا كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان عدلا بلا نقص ولا رجحان واعلم بأن الله رب واحد واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني متنزه عن ثالث أو ثاني الأول المبدي بغير بداية الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني والآخر المفني وليس الفاني وكلامه صفة له وجلالة وكلامه صفة له وجلالة منه بلا أمد ولا هدثان منه إلى أبد ولا إنسان ركن الديانة أن تصدق بالقدر ركن الديانة أن تصدق بالصلاة لا خير في بيت بلا أركان لا خير في بيت بلا أركان الله قد علم السعادة والشقاء الله قد علم السعادة والشقاء وهما ومنزلتاهما جدان وهما ومنزلتاهما جدان لا يملك العبد الضعيف لنفسه لا يملك العبد الضعيف لنفسه رشدا ولا يقدر على خذلان رشدا ولا يقدر على خذلانه سبحان من يجري الأمور بحكمة سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والهرمان للخلق بالأرزاق والحرمان نفذت مشيئته بسابق علمه نفذت مشيئته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان في خلقه عدلا بلا عدوان والكل في أم الك- في أم الكتاب مسطر والكل في أم الكتاب مسطر من غير إقبال ولا نقصان من غير إغفال ولا نقصان زادكم الله من توفيقه cikin baiti na saba'in da uku malam abi muhammad abdullahi bin muhammad al-andalusi al-qahtani yake cewa ya ayyuhas sunniyu khuz bi wasiyati واخصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقظان بيتنا سبعين أكد سبعين هدو ما لك توا يا أيها السني هنا ينادي ويدعو إخوانه أهل السنة والجماعة ما لا ينا كرا إن وش أهل السنة والجماعة ya kai ahlu sunna ya kai mai riko da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama anan ya kamata mu gane cewa ba aibi bane ba ko kuma ba wani shu'ur bin nakas bane ba mutum a ringa wani ahlu sunna ne ka ringa jin wani haushi a'a abun alfahari ne ayi ta faɗi ahlu sunna wata wani matsayi ne wanda ba kowa ba Allah subhanahu wata'ala yake bashi duk wanda ya samu kanshi a cikin yana ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya to shikenan wannan shine hanya ha aljanna dan saboda manzon Allah yake cewa man ata'ani dakhal janna wa man asani faqad aba kenan ahlus sunna ce a ce ma mutum ahlus sunna sharafi ne babba kenan shine anan ma da yake cewa ya ayyuhas sunniyu ya kai wanda kai riko da manza sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan mutum ya kamata ya ringa jin daɗi an kira shi da wannan sunan a ce mai salfi ne eh wannan salaf ne a ce ma ahlus sunna ne ko kuma a'a amma a ringa kiranka da wani suna na Muhammad bin Abdul Wahab a ringa nisba a ringa wahabi ne dan saboda Muhammad bin Abdul Wahab shine babban malami da ya gogormaya yayi yaki tare da yan bid'a yayi yaki tare da afasa shirka Eh, shine yana da littafi na usulus salasa yana da littafi na kitabut tauhid akan haka wai sai da isgili sai su ringa cewa mai riko ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wahabi ne to shine Hassan al-Malla yake cewa in kana tabi'u Ahmadin mutawahhiban fa anal muqirru bi annani wahhabi in dai wanda ya riko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani mai girma shine kuke ce ma wahabi to ni ina ƙara gaya muku ku yi ta nanatawa to ni wahabi ne fahimna kenan dan haka babban sharafi ne a cewa mutum ahlus sunna ne ko kuma a ce me a'a as-salaf ne ko kuma annahum min ahlus sunna wal jama'a fa yaqulu sai malai yake cewa husbi wasiyati ilzim sunna karki sunna wannan kaji karki wasiyata wata irin wasiya ce anan yake cewa to kai riko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan saboda wannan riko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce hanya ta shiga aljanna duk wanda ya riko da sunna ta manzon Allah ita ce hanyar rabauta a duniya kuma hanyar rabauta a lahira tamassak bi hablillahi wattabi'ul huda wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربه duk mai so ya tsira mai so ya rabauta to ya yi riko da littafin Allah alkur'ani mai girma kuma ya yi riko da annabi ya ce annabi ya hana kenan wannan shine wasiya ta annazim rahimahullahu ana yace kuma waqsus bi zalika jumlatal ikhwani katta kuma ka rike kai kadai taimaki ‘yan uwanka da na kusanka, wannan jumlatul ikwan ‘yan uwanka duk wanda ka san kana da wani iko a saman kan shi, duk wanda ka san ka iya gaya mai ya ji, a'a to kai umarni ka ce wannan abun wa sunna ne in ka yi shi ka samu lada. Wannan abun wa kakka yi shi, manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana, in ka hana kuma ka samu lada. Yanan shi ne ake so mutum balligo anni walau aya. ka isar da sako na inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama koda da aya guda ɗaya ce kenan wansa ihwanaka almu'minin bittiba'i zalika at-tariq wa kullu man laqitahu an arabtahu kai kokarin yi ma ɗan uwanka nasiha da mu'mini akan bin wannan hanya ta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da duk wanda ka gamu da shi ka saba da shi ko kuma ka san shi aw istata'ta al-wusula ilayhi ko kuma ka iya zuwa ka gaya mai wannan abun to hallo ka yi ƙoƙari ka je ka isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne a nan abaici na biyu yake cewa waƙbal wasiyata mushfikin mutawaddidin. فالناصر رحمه الله الموجه النسوء الشكوك المتودد الذي يحب لإخوانه من أهل السنة والجماعة يحب لنفسه من الخير ما يحب لغيره kenan yana soma ‘yan uwan shi abin da yake soma kan shi’ to tun da kai ka zamanto ka gano mai bin sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama me ya rage kai kokarin shi ma wannan gudan wanda ba kai ba kai kokarin jayo shi dan saboda ana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin ɗayan ku baya cika har sai ya soma dan uwan shi abin da yake soma kan shi ka gano wannan abin sunna ce to yi kokarin ka ce wannan abin ku zo ku yi riko da sunna ne ka gano wannan abun banna ne bid'a ne kai kokarin ka fadi kakka takka kyale kai kokarin ka fadi dan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya ga wani abu alfasha wani almunkari wani abu wanda bai da kyau ya yi kokarin kawar da wannan abun da hannun shi sai manzon Allah ya ce in kuma bai iyawa to ya fada in kuma bai iya fadan to ya guji abin da zuciyar shi sai manzo Allah ya ce wa zalika ad'ahul iman wannan shine mai raunin imani karshen imani kenan kai kokarin hanawa an baka iya baka fada kakka ji tsoro dan saboda mun karanta hadisi anan wanda ya nemi yardan mutane akan yarda Allah Allah zai kyale shi kai dan mutane suna son abu he kai shiru ka kyale to Allah sai ce to na barka ka je su ma abin da suke so amma an ka biyar da Allah ko da kowa zai ce ya tsane ka to su kuma Allah ya ce a'a ni kuma na kare ka daga sharrin su kenan wannan shine wasiya na al-Qahtani rahimahullahu ta'ala a cikin wannan baiti guda biyu na 73 da 74 sai yake cewa kun fi umurika kullaha mutawassitan malan sai ya zo a cikin baiti na saba'in da biyar yake yin wasiya ga ahalu sunna wal jama'a da musulmi cewa ka zamanto a cikin lamurkanka dukka kana tsaka-tsakiya ka zamanto mutawassitan adalan kana mai adalci bila naqasin baka rage ba wala rujahani kuma baka ƙara ba kenan ka tsaya tsaka tsakiya kai baka tsaya ba wajen wa'incan wanda muka faɗa akan wanda suka faɗa akan al-mu'tazila kuma kai baka zo ba hallo cikin aljabariya kenan ka tsaya tsaka tsakiya shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa aqida al-wasatiyya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida anan wasatan ay adalan khiyaran bayna tafriq al-yahud wa ifrat an-nasara da Allah subhanahu wa ta'ala yake fada a cikin suratul Fatiha غير المكتوب عليهم ولا الضالين كهنا اهدنا الصراط المستقيم كشري الدمو حنيا مديديتيا صراط الذين أنأمت عليهم حنيا وند كين إما أغريتا غير المكتوب عليهم ولا الضالين ba wanda kai fushi ba da su ya Allah kuma ga babatattu ba a nan don saboda aminai da ake cewa al-ifrat wa tafdil su al-ifrat in an ce al-ifrat fihi wala tafdil al-yahud dallu ala ilmi su yahudawa ilmi ya musu yawa wannan Allah ya ba su ilimi da wannan ilimin kuma fasaru magdubu alaihim ilimin nasu sai halakar da su su kuma nasara dallu ala jahalin su kuma jahilci ne eh jahilci ne fasaru dalin he suka saman tobatattu kenan he ka zo gairil maktubi alaihim wala abdalin kai ba wanda kai hushi ba da su kuma ba batattu ba kenan aqida ta musulmi ita ce aqida wasatiyya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yaban wannan lamarin yake cewa khairul umur awsatuha khairul umur awsatuha mafi alherin lamarruka to abu ne wanda aka yi shi tsaka tsakiya kenan ba a so mutum ya anan ana zance ba a so mutum ya huce iyaka ba a so mutum ya yi tajawuzul hajj annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara wannan aya da yake cewa anna haza siratun mustaqim fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun annabi sai ya fassara hadisi wanda ya zo daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya mana kurtu babba kuma hallo a dama wannan kurtun da hagun in wannan kurtun annabi sallallahu Alaihi wasallama sai ya kurtu kaɗan-kaɗan sai manzan Allah yake cewa to wannan kurtun babba wannan shine hanya daidai hazari subul kuma wannan wanda suka yi nan to wannan kuma hallo kurtu ne na shaidani daga kayi ƙoƙari ka huce iyaka sai ka sabka daga kayi kokari kai kasala kun hallo sai su jaka kenan hanya wadda ta wuce shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa anna summa tala wa anna hadha sirati mustaqima ila akhir al-aya hadisi wanda Ahmad ya rawaito Albani ya ingantar da shi kenan ana so mutum ya zamanto bila nakasin kai baka rage ba wala rujhani kuma hallo kai baka ƙara ba mun gani a darasin da ya wuce akwai wanda a cikin asma'i wa sifat suke rage wani abu kuma akwai wanda suke ƙarawa a kai kuma ba a so ka tsaya inda Allah ya tsaya ka tsaya inda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya sai yake cewa wa'alam bi anna Allah rabbun wahidun mutanazzihun an salisin aw thani ka yi sani kuma cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne wahidun, kamar yadda Allah subhanahu mutanazzihun an salisin ausani ya tsarkaka ga cewa ko uku ne ko kuma biyu ne, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake yaban kanshi cikin Sura ta Alƙur'ani mai girma. Wanda surar da ake cewa ita karan kanta ta ɗauki ‘yanciyar na Alƙur'ani, in mutum ya karanta ta so uku kamar ya sauke alkur'ani mai girma ne surar da take yaba Allah subhanahu wa ta'ala qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul huwallahu ahad kace Allah shine makadaici shi kadai ne allahu samad Allah wanda ake nihi da bukata lam yalid wa lam yulad bai aihuwa ba kuma ba a aihe shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu ɗaya wanda yi kama da shi kenan shine malai ke cewa wa alam bi anna allaha rabbun wahidun kenan kun ga anan malai yana faɗa yuwaddihu kalma ce anan ta la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah babu wani wanda ya kamata a bauta ma sai Allah subhanahu wata'ala abu ne kalma ce wadda ta ɗauki abu guda uku ta ɗauki tauhidul uluhiyya ta ɗauki tauhidul rububiyya ta ɗauki tauhidul asma'i wa sifat ka sani cewa babu wani mai arzitawa sai Allah babu wani mai kashewa sai Allah babu wani mai badawa mai rayawa sai Allah wannan shine misali na tauhidin rububiyya sai tauhidul uluhiyya kuma ka sani babu wani wanda ake ma sallah fa sai Allah babu wani wanda ake ma yanka sai Allah babu wani wanda ake roƙo addu'a sai Allah wannan misali na tauhidul uluhiyya kenan sai tauhidul asma'i wa sifat kamar yadda muka bayani wancan satin kenan mutum ya shaida da Allah subhanahu wa ta'ala yana da siffofi kuma hallo yana da sunaye wanda ya sanya ma kanshi wannan sunayen wanda ya siffanta kanshi da shi ko kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta su da shi kenan shine yake cewa mutanazzihun an salisin ausani nan kuma yana raddi ga kafirai yahudawa da nasarawa akwai wanda suke cewa Allah guda uku ne wayyasu billah akwai wanda suke cewa Allah guda biyu ne kamar yadda Allah ya bamu labarin su a cikin Alkur'ani laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa hakika wanda suka ce Allah guda uku ne sun kafurta kamar yadda ya zo a cikin Alkur'ani mai girma cikin suratul ma'ida ai kafara al-yahudu wan nasara man qala inna allaha majmu'atu salasa ko ku gani tana yiwa wanda suke premier ko wanda suke cikin terminal za su gani a cikin falsafa za a ga akwai wani wajen da ake cewa le philosophe irin su spinoza suke cewa allah majmu'atu salasa ashiya suke cewa al'abbu wal ibn war ruh al'abbu wal ibn war ruh ka gani wannan kuskure ne kafirci ne kuma yana kai mutum ga hallaka akwai kuma wanda suka ce a'a Uzairu dan Allah ne kuma akwai wanda suka ce a'a Masihu Masihu binillah su ma wannan kaga kafirci ne kenan shine anan ma da yake cewa ya tsarkaka ina Allahu huwal wahid mutanazzihun an salisin aw sani sai malam yana cikin as-sana'a lillah walhamdulillah والمسجد لله yake cewa al-awwalul mubdi bi ghairi bidayatin al-awwalul mubdi bi ghairi bidayatin shine Allah na farko wanda bai da wani kuma hallo wanda ya rigaye shi mun kawo misalin kissa nan al-mulhidin da suka isko Abu Hanifa ko anan suna garrama suke cewa Allah guda ne sai yake tambayar su yau miye abin mamaki a haka ya ce to menene bayan hudu suka ce uku ce miye bayan uku suka ce biyu ce miye bayan biyu suka ce ɗaya menene bayan ɗaya ya suka ce babu ya ce to ne ma na lissafi wannan babu barantana Allah subhanahu wa ta'ala kenan kaga misali ne ka musu kenan huwal awwalu wal akhiru huwal awwalu والآخر كما يندهزو أتكن سورة الحديد والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فالأول فهو الأول الذي ليس لأوليته بداية وهو الآخر الذي ليس لآخريته نهاية كما يند الله يكتوى كما يند يكتوى مالا النازم أنا والآخر المبني وليس بفاني shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai batar da mutane, shi ne mai sa mutane su mutu, shi ne mai kashewa, wale bifani amma kuma hallo shi rayayye ne bayya mutuwa. Alhayyu, alkayyum, Allahu la ilaha illa huwa alhayyul kayyum, shi ne wale bifani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul Rahman. Kullu man alaiha fan. ويبقى وجه rabbika zul jalali wal ikram duk wanda yake saman kasa doron kasa to yawmun biyan wata rana ko babu shi ana tahiya wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu har generation ta ida kuma wata generation ta zo kuma hallo su ma su ida wannan na Allah subhanahu wataala ne da karshe kuma hallo kowa sai ya mutu kullu nafsin za'iqatul maut kenan shine yake cewa al-mufni wa laysa bifani imam al-tahtawi yake cewa a cikin aqida at-tahawiyya la yafna wa la yabidu wa la yakunu illa ma yuridu shi Allah subhanahu wa ta'ala bayya mutuwa kuma hallo bayya bayyana wala ya kuni illa ma yuridu kuma hallo baya kasancewa sai akan abin da yake so yanan shi yana yin abin da ya ga dama ne haka zaka samu ibarat na as-salaf kenan wanda suke karfafa shasan su zuwa wani shashi he yake cewa wa kalamuhu sifatun lahu wa jalalatun zancen Allah alqur'ani mai girma siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wajalalatun kuma ɗaukaka ce daga gare shi, kamar yadda muka faɗa a cikin darasin da ya huce ya ta kallon mata sha'a iza sha'a kaifa sha'a, shi Allah subhanahu wa ta'ala, ko mun ɗauka mun kami sallai, Allah subhanahu wa ta'ala kallama Musa, Allah subhanahu wa ta'ala kallama nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala ta kallama bil Qur'an. وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزبور يعني يتكلم متى شاء ويتكلم إذا شاء kuma wannan zancen siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala minhu bila amadin wala hidisani kuma yadda muka yi bayani zancen kakkace yaya Allah subhanahu wa ta'ala yake yin zancen nan zancen shi ba irin namu bane ba laysa kamislihi shay'un wa huwa sami'ul basir cewa yaya yake yin wannan zancen ma bid'a ne kamar yadda muka kawo a cikin kissa ta al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala wani dan bid'a ya shigo cikin masallaci yayi sallama sai yake cewa ar-rahmanu 'alal arshi istawa fa kaifa istawa eh fa kaifa istawa Imam Malik yake cewa al-istiwa'u ma'lum shi dai istuwa ga yana an gaya mana a cikin alkur'ani Allah ya daidaita kuma mun yi imani wal imanu bihi wajibun yin imani akan haka wajibi ne wasu'alu anhu bid'a kuma tambaya akan haka bid'a ce imamu malik rahimahullahu ta'ala sai ya bada umarni da a kori wannan dan bid'a daga cikin masallaci mun kawo wannan aikisa a cikin darasi wanda ya wuce yake cewa rukunin diyanati an tusaddiqa bil qada foundation na addini shine mutum ya yarda da kadara mutum ya yarda da kadara la haira fi baitin bila arkani ina amfanin gidan da bai da foundation sai ya gaugawa ya rushe a nan karin magana ne malam ya kawo dan saboda ya takallam an rukunin azim malam yana zance akan wani rukuni ne mai ƙarhin gaske daga cikin arkannan rukunan imani guda shidda shi imani yana da rukunai guda shidda akwai na farko an tu'minu billahi kai imani da Allah wa mala'ikatihi kai imani da mala'ikan shi wa kutubihi kai imani da littattafan shi wa rusulihi kai imani da ma'aikansa wal yawmil akhir kai imani da ranar lahira na ƙarshen wa tu'minu bi qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kadarar da za ta same ka ta alheri ce ko kuma ta sharri ce to malam ya gani akan cewa al'umma wannan na shiddan shi yake ma al'umma wuya yin imani da qada wal qadar shine yake ma al'umma wuya shi kuma in baka yi ba imani da alqada wal qadar baka da imani da sauranka baka da imani dan saboda daga gini ne an hudda foundation to mi zai zamna ba ya zamna ba kenan rukuni ne babba mutum ya yi imani da kadara da a ce mutum zai imani da dukkan guda biyar in ya yi imani da Allah da mala'ikan shi da kutub da littattafan shi eh, da yo- ranar lahira sai ya ƙin imani da ƙadara ta alheri ko ta shari to bai da imani don saboda shi wannan rukun huwa janibu shai al'akwa janibu shai al'akwa kenan ita ce fondation in babu shi kuma to babu shi wuju eh, aka ce eh, kamar yadda ake cewa ma yalzimu min wujudihi alwujud in akwai shi to gini ya samu wa min adamihi al'adam in kuma babu shi gini kuma babu shi ya ɓaci liza qala la khaira fi baitin bila arkani dan shi yasa yake cewa to ina amfanin imanin da babu imani bil qada wal qadar a cikin shi kenan wajibi ne mutum yayi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ta alheri da kadara ta Allah subhanahu wa ta'ala ta alheri ce ko kuma ta sharri ce ka sani cewa ma asabu min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabara san duk wata musifa da za ta zo to Allah subhanahu wa ta'ala da izinin shi ne ta zo kuma har tana nan an rubuta ta a tun kafin ma a haife ka a cikin lauhul mahfuz kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kataba Allahu maqadirul halaik Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta kadarori na mutane na halittu duka qabla an yahlaka samawati wal ard tun kafin Allah ya halicci sammai da kasai Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta kadara abinda zai aiku na alheri ko kuma na sharri bi 50 alf sana da shekara dubu hamsin tun kahin a halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin wannan hadisi ne sahihi wanda muslim ya rawaito shi sannan a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari yake cewa inna awwala ma khalaqa Allahu alqalam farkon abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara halitta saurara da kyau la premier creature yanda akwai wani ra'ayi wanda ya saba ma wannan abubuwan zan kunga gamuwa da shi farkon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara halitta a duniya alqalam shine alqalam abin rubutu alqalam ya halicce shi fa qala lahu sai Allah subhanahu wa ta'ala ce ma wannan alqalam uktub rubuta qala sai wannan bikin ya ce alƙalam in wannan abin rubutu hadisi ne ingantacce wama za aktub mi zan rubuta ƙala sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa uktub makadira kulle shay hatta taqumu sa'a rubuta dukkan kadara abin da zai abu na alheri ko kuma na sharri har ranar kiyama ta tashi hadisi ne wanda Ahmad ya rawaito shi Imam Albani rahimahullahu ta'ala ya ingantar da shi bayan haka kuma sai mu yi imani akan cewa hallo cikin imani bil kadar mu yi imani da cewa kuma hallo fa Allah fa'alul lima yuridu Allah yana aikata abinda yake so ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya so ne yake kasancewa kuma abinda Allah bai so ba baya kasancewa eh fala yakhruj an mashi'atillahi shay'un babu wani abin da yake fita cikin mashi'a Allah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin in ka so wani abu in Allah bai so ba ma banza ne kenan he Allah ya so zakka so in mutanen duniya za su taru duka akan cewa za su baka wani abu in Allah ya ce ba a badawa babu wanda ya isa ya bada in mutanen duniya suka haɗu cewa wannan he mun ga bayan shi in Allah subhanahu wa ta'ala ya ce buku isa ba ku isa ba idan shi ne wannan imani imani bi alqada wal qadar Allahu khaliqu kulli shay'in fa qaddarahu taqdira bayan haka he malai yake cewa Allahu qad alima sa'adata washaqa wa huma wa manzilatihima diddani Allahu qad alima Allah subhanahu wa ta'ala ya san as-sa'ada wa shaka Allah subhanahu wa ta'ala ya san wannan dan aljanna ne kuma hallu ya san wannan dan wuta ne ya san wannan mutumin kirki ne ya san wannan mutumin banza ne fa ja'ala as-sa'adata li ahli al-iman Allah sai ya sanya gonar ya sanya ɗaukaka ga mabuta imani wa manziluhum aljanna gidansu aljanna Allah ya sanya mu a ciki waje ala shakawata li ahli kufur Allah ya sanya tsiya ga 'yan wuta wa manziluhum na kuma hallo gidansu wuta ne Allah ya kare mu yushiru nazim huna ila أن الله يعلم الكامل فالله أعلم بأن هذا شقي وهذا سعيد الله سبحانه وتعالى شيء سني wannan dan wuta ne ko kuma wannan dan aljanna ne ko kuma wannan mutumin kirki ne ko kuma wannan mutumin banza ne tun kafin a halicci sammai da kasai wa qaddara lin nari ahlan Allah ya kaddara in wuta ga sunan wa qaddara wal jannati ahlan kuma Allah ya kaddara yan aljanna ga sunan Allah sanya mu daga ciki wa alima ma hum amilun kuma ya san abin da za su aikata yana ya kamata mutum ya yi imani da haka kuma ya mai wuya akan haka dan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man yasha illahu yudlilhu wa man yasha yaj'aluhu ala siratin mustaqim wanda Allah ya ga dama Allah sai batar da shi kuma wanda Allah ya ga dama Allah sai dora shi a hanya madaidaiciya muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ci mu a cikin musulmai. Shi ne cewa kuma manzilata ne, su wa'innan ashakawa wa ashaka wa sada aljanna wannan kenan gida ne guda biyu diddani wanda aka san juna ne. Annar aksu aljanna, wasa'idu aksu ashaki. kenan shine aljanna wannan kenan fala yajtami'ani gusa haduwa ha abada sauraro na sai ke cewa la yamliku al-abdu da'ifu li nafsihi rushdan wala yuqdir ala khizlani subhana man yajri al-umur bi hikmatin fil khalqi bil arzaqi wal hirmani anan malam yana gaya mana cewa duk wanda Allah ya nasara to shine mai nasara kuma Allah duk wanda Allah ya ɗaukaka hallo shine ɗaukakakke kuma duk wanda Allah ya sa mai ƙarfi ne shine mai ƙarfi kuma duk wanda Allah ya raunatar da shi babu wani wanda ya isa ya maida shi mai ƙarfi la yamliku al-abdu da'ibu li nafsihi rushdan wa la yaqdiru ala hijrani kenan la yata wa hadha la yata'arud ma'a kawnil muslim wannan bai nunawa akan cewa musulmi ya yi itimadi akan haka yace kai bari in zauna bana nema ba ma tunda Allah ya ce ya san kaza ya rubuta kawai in ni mai arziki ne kawai na ya arziki in kuma ni talaka ne kawai haka zan tsaya wannan aƙida wa'in suna da ita aƙida ce fasida eh malam bahaushe yana da wani karin magana shi ke cewa Allah ya ce tashi in taya ka wannan malam bahaushe in ka diba ya fando ko ta ne cikin fasara na alkur'ani mai girma da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana eh kenan he kai kokarin Allah zai kama ma man jadda wajada wa man zara'a hasada kenan in baka shifka ba ta yaya zaka yi ka girba kenan sai kai kokari zaka samu sannan kuma hallo wani daga cikin almulhidi ko kuma a ce wanda ba su da addini suna dora problematic kamar haka eh kaga sun zo suna ce ma musulmi to madamar amur kazalika kataballahu wa alima fa ma fa'idatul amal wa limaza na amal to dan me yasa ma hazan mi sallai to dan me yasa ma hazan mi azumin ko kuma wata rana iblis zai zo ya ringa ma wannan wasiwasi a cikin zukatanka dan saboda iblis yana zowa ya ma mutum wasu wasi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan haka yake cewa inna ahadakum yatihi shaytan lalle ɗayan ku shaydan zai zo me fa yaqulu sai wannan shaydan in ya ce ma mutum man halakaka waye ya halice ka wannan hadisi ne na manzo Allah fa yaqulu sai mutumin ya ce Allah Allah ne ya halice ni sai shi ne ya gara wata abu ma wata kurma cikin tashi da ya ce man halakan da Allah wa ya halice shi subhanallah aita shedan ne annabi sallallahu alaihi wasallam shedan ne zai ringa raya ma mutum haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to fa iza wajada ahadukum zalika idan ɗayan ku ya samu irin wannan abin shedan ya zo ya mai wannan wasiwasin fali ya kul to sai ya ce amantu billahi wa rasulihi ga abin da mutum zai ce in wannan irin wannan abubuwan ya fara zo ya ce amantu billahi wa rasulihi nayi imani da Allah nayi imani da manzon shi fa inna zalika yuzhibu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan magana mutum yace amantu billahi wa rasulihi wannan abun yana kore shedan daga gare ka yana wannan hadisi ne wanda Imam Ahmad ya rawaito shi kenan lokaci yayi kenan anan zan mu tsaya eh sati mai zawa da izinin Allah zan mu tashi a baiti na 40 na 82 اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك